نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة على الإيال قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه نعم باب النفقة على الإيال wannan babi yana bayani dangane da abin da ya tabbata daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan wajibcin ciyarwa ga iyali idan ya zamanto mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da iyali yana da kwai mata guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ko guda hudu kamar yadda shari'a ta musulunci ta halitta to wajibi ne akan shi ya ciyar da waɗannan iyalin nasa Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu ma'ana wa yajibu alal mauludi lahu yana wajaba akan wanda aka aifa mai yaro ma'ana wajibu alal abi yana wajaba akan mahaifi rizquhunna wato ciyar da wato waɗannan mata waɗanda suka haifa mai yara idan mace ce ce guda ɗaya gare shi to wajibi ne akan shi ya ciyar da ita idan mata guda biyu ne wajibi ne akan shi ya ciyar da su in uku ne wajibi ne akan shi ya ciyar da su in hudu ne haka nan wa kiswatuhunna sannan kuma wajibi ne akan wannan mahaifi ya tufayatar da wato ma'aifa na ɗiyansa mata kenan to wajibi ne akan shi ya tufayatar da su bil ma'rufi da gwalgwado wanda yake abin sani a shari'a wato duk abin da yake ciyarwa da abin da ya shafi tufayatarwa zai yi ne ma'urifa fi shari'i gwargwadon abin da yake sananne ne a shari'a ta musulunci ba tare da ya huce gona da iri ba sannan ko ba tare da ya takaita ba waƙala ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani a wani gurin ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi zu sa'atin wato ma'abucin yalwa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore mai liyunfik to ya ciyar min sa'atihi daga yalwar da Allah ta'ala ya hore mai daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi nufin asiri to idan mahaifi ne ya ciyar ga mahaifiyar yaron wannan ya ciyar ga wannan yaron nashi idan waliyi ne wanda wannan mahaifin da zai rasu ya yi mai wasiya akan cewa ya kula da matar shi da kuma ɗansa to ya ciyar da su gwargwadon yadda Allah ta'ala ya hore mishi Allah ta'ala ya ce wa mun ƙudira alaihi rizquhu duk wanda aka ƙuntata arzikin shi wa mun duyyika alaihi fir rizq dukkan wanda aka ƙuntata mai a cikin arziki Allah subhanahu wa ta'ala bai yalwata mai arzikinsa ba ya zamanto mutum ne wanda yake talaka mai karamin ƙarhi to falyun fiqi mimma atahu Allah wato shi ma ya ciyar daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi ma ya ciyar gurgurdan ƙarfin shi kada ya dora wa kanshi cewar abin da wancan mawadaci ya kashe wa matarsa ɗinkin da ya mata da gidan da ya shigar da ita da abincin da yake kawo mata ya ce shi ma shi zai kawo matar shi shi zai ɗinka matar shi shi zai shigar da matar shi kowa ya yi gwargwadon ƙarfinsa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ubangiji tabaraka wa ta'ala baya dora wa rai kowace doka face dai dokar da ya bata karfin wato aikata ta face dai abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya baiwa bawa ikon aikata shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wani gurin a ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji tabaraka wa ta'ala baya dora wa rai wata doka face dai gwargwadon karfinta wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa ma anfaqtum min shay'in wa ma an faƙutum duk abin da kuka kashe min she'in na komai ko mun ƙanƙantar shi duk abin da ka kashe a cikin hanyar yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala biyayya na alkhairi ko mun kankanta shi ko da dabino guda ɗaya tal ne za ka ɗauka ka bayar ko da dala biyu ce za ka ɗauka ka bayar ko dala biyar ko dala goma ko dala ashirin to fa huwa yukhlifuhu ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake mayar muku da kambacin abin da kuka kashe din duk abin da bawa zai kashe wato na alkhairi to kada yi tunanin cewa idan ya tafi ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar mai da kambacinsa a cikin dukiyar tashi sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tanada mai ka ta fara lada a gidan aljanna na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا للذي انفقته على اهلك رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال wannan hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ƙala abu huraira ya ce, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, dinarun amfakta hufi sabilillah. Zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, dinarin da ka kashe shi, kuɗin da ka kashe shi, cikin ɗaukaka addini na Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuɗin da ka ɗauka ka bayar da shi cikin gina addini na musulunci wajen abin da ya shafi gina makaranta ne gina waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi ne gina masallaci ne wani aiki na alkhairi ne wanda musulunci zai amfana da shi to kuɗin da ka kashe a wannan hanyar wa dinarun an fakta hufi raƙabacin da kuma dinarin da ka kashe shi cikin 'yantar da wani wuya baiwa mumina ko bawa mumini ka ‘yantar da shi ya zamanto ɗa da yana matsayin shi na bawa a ƙarƙashin wani ya zamanto ɗa yana cin gashin kanshi. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin da kuma dinarin da kai sadaka da shi ga wani daga cikin mabukata ka ɗauki wani kuɗi wani kaso daga cikin dukiyarka ka taimaka wa wani mai ƙaramin ƙarfi saboda rayuwa ta mai daɗi shi ma. wa dinarun anfaqtahu ala ahlik da kuma kudin da ka kashe shi ga iyalinka ka je ka musu hidima hidima wanda take sananniya a addini na musulunci ka shigar da su masauki wanda yake mai kyau ka kawo abinci wanda yake mai lafiya aka ci ka tufayatar da su kaya wanda yake mai kyau zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'zamuha ajran wato mafi girman lada daga cikin waɗannan kwaɗaɗɗai da kashe tun daga kudin da ka kashe shi cikin ɗaukaka addinin ubangiji da kudin da ka kashe shi cikin 'yantar da bawa ko baiwa da kudin da ka yi sarƙa da shi ga ɗaya daga cikin masu ƙaramin ƙarfi da kuma kudin da ka kashe wajen yi wa iyalinka hidima zan Allah ya ce allazi an faqtahu ala ahlik wanda ya fi girman lada ya fi soyuwa a wajen Allah shine kudin da ka kashe shi ga iyalinka saboda afdalus sadaqati ma kana an zahari ginal kamar yadda zamu tarra wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am wa ana ali abdullahi wa yaqalu lahu abu abdurrahman quban wujudari wujududa wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillahi wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillahi rawahu muslimun na'am wa an abi abdullahi wato wannan hadisi na gaba an amso shi daga baban abdullahi wa yuqalu lahu abu abdurrahman ana ce da shi baban abdurrahman shine thawbana bin thawbana bin bujduda maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine thawban dan bujdud maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yancaccen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bawa ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yantar da shi ƙwala thaubanu ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin kuɗi mafificin dinarin da mutum zai kashe shi dinarun yunfiquhu ala iyalihi wato kudin da mutum zai kashe shi ga iyalinsa dinarin da mutum zai kashe shi akan iyalinsa wannan shine mafifici daga cikin dinarurruka gabaki da kudin da mutum zai kashe shi ga yi wa iyalinsa hidima wannan shine afdalu dinari wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah sai kuma na biyu shine dinari kudin da mutum zai kashe shi ala dabbatihi akan dabbarsa wanda yake shirya ta fi sabilillahi ya fita da ita cikin ɗaukaka addini na ubangiji tabaraka wa ta'ala wato idan mutum ya fito yana neman ilimi wannan yana yi ne saboda Allah in dai dan Allah yake shi ma fi sabilillahi ne idan mutum ya zo shi ya fito yana neman yadda zai kare mutuncin kansa ya kare mutuncin iyalinsa ya kare mutuncin iyayensa yana ta hada-hada saboda ya samu abinci wanda yake mai tsafta ta hanya mai kyau ya tufayatar da iyalinsa ya tufayatar da iyayensa ya tufayatar da 'ya'yan shi ya ciyar da su da wannan hanyar shi ma fi sabilillahi ne to dabbar da zaka kula da ita ka gyara ta wanda za ta dinga taimaka maka cikin kai kawo akan wannan hanya din ita ma idan ka kashe kuɗi Allah ta'ala zai baka lada akai sai kuma na gaba wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah da dinarin da mutum zai kashe shi zai kashe wa abokanansa shi wanda wannan abokanan nashi sun haɗu ne cikin ɗaukaka addini na ubangiji ta'ala wata hada-hada ce daga cikin hada-hada wanda musulunci ya yadda da ita imma yaƙi na ɗaukaka addinin allah imma haɗuwa ce wanda ta karatu ce ta haɗa ku ta karatu na fahimtar addini na musulunci to kuɗin da za ka kashe musu wannan shi ma na ɗaya daga cikin kuɗiɗɗuka waɗanda suke masu albarka wanda idan ka kashe za ka samu lada a kai wani hadisi musulmi ya rawaito shi na'am وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيا فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وانا حديثي شيكما أن أمسوش دقنا أم سلمة yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta na na ummu salama ɗaya daga cikin iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin Allah ta'ala ya ƙara yadda da su na na ummu salama ta ce ƙultu ya rasulallahi na ce ya ma'aikin Allah halli ajarun fi bani abi salamata an unfika alaihim ta ce na ce ya jakadan Allah shin ina da kwai lada mai girma cikin ‘ya'yana walfi bani abi salamata cikin ‘ya'yan abu salama an unfika alaihim in dinga ciyar da su shin ina da lada cikin ‘ya'yan abu salama idan ya zamanto ina ciyar da su ta ce walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza ta ce ni ba zan bar su ba in bar su su yi can su yi can su dinga terere a gurin mutane su je can su zauna idan an ci abinci a basu saura su ci ya ishe su bai ishe su ba su tashi su je can su tashi su je can ta ce ba zan bar su ba su dinga wannan yawon inna ma hum baniya ta ce saboda su din ƴaƴana ne saboda ummu salama kafin ta auri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ta auri abu salama to sun samu karuwa da abu salama to waɗannan ƴaƴan nasu bayan ta bayan mijinta ya bar duniya Abu Salama shine take tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam shin ina da kwai lada idan na ciyar da su waɗannan ƴaƴan nawa ƴaƴan Abu Salama tunda yaunin ba a kanta yake ba su yanzu waɗannan marayu ne wanda kuma idan ta ciyar da su tana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baya kafil wato kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna kamar da mun karanta a baya faƙala na'am mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ƙwarai kwa kina da lada wanda yake mai girma lake ajiru ma an faƙci alaihim kina da kwai ladan duk abin da kike kashewa a kansu duk abin da kika kashe a kansu abin da kika ciyar da su shi abin da kika tufayatar da su shi abin da kika shayar da su shi ake samu ladan shi a wajen Allah walan ya tirakum a amalakum Allah ta'ala ba zai tawaye muku ladan ku ba ko da miskala zarra wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في اول الكتاب في باب النيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في مراتك متفق عليه shikenan wa an sa'ad ibn abi waqqas wannan hadisi na gaba shi kuma an amso shi daga sa'ad dan abi waqqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi fi hadisihi tawil wato a cikin hadisin shi wanda yake mai tsawo allazi qaddamnahu fi awwalil kitab wanda wannan hadisin nashi mai mai tsawo mun gabatar da shi a farkon wannan littafi na riyadu salihin fi babin niyya a cikin baban da yake magana akan yadda niyya take taka rawar a zo a gani a cikin ayyuka na 'yan adam wato babi na farko a cikin wannan littafi na riyadu salihin babul ikhlasi wa ihdarin niyya fi jami'il aqwal wal a'mal al-zahira wal batina da sauransu wancan babe kenan babe na farko a cikin wannan littafin na riyadu salihin to a ciki sa'ad ibn abi waqas a hajji ta bankwana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna maka ya kamu da rashin lafiya to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tattaki ya shigo ya gaishe shi manzon Allah ya ganshi ya yi reshe shi a kwance sa'adu ya ce ya ma'aikin Allah rashin lafiyar ya ci mini kamar yadda kake gani kuma ni ma'abocin dukiya ne wanda take mai yawa ba wani wanda zai ci gado na face dai ‘yata guda ɗaya tal to yanzu tambayar da nake shin zan yi sadaka a fa'ata saddaku bi sulusai mali shin ya halitta a gare ni in yi sadaka da kashi biyun ukun dukiyata in kasa dukiyata gida uku in ɗauki kashi biyu in bayar da shi sadaka fi sabilillahi kashin ɗaya daga cikin ukun ‘yarta ta gada maza Allah ya ce a قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس وشيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حقيقة معك صلى الله عليه وسلم وتويا فداغ سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه manzo Allah ya ce da shi wa innaka haƙiƙa kai malam sa'adu lan tunfiqa nafaqatan da dai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba da dai ba za ka kashe wani kuɗi ba biye ne biyu ne sila ne tamma ce sefa ce naira ce zinari ne azurfa ce tabtaji biha wajhallahi kana neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala da wannan ciyarwar da za ka yi illa ujirta biha face sai an baka lada a cikin wannan ciyarwa da za ka yi hatta ma ta ja'alu fifi cika har ma dai abin da za ka saka a cikin bakin matarka abincin da za ka kawo mata ta ci wajibi ne a kanka ka ciyar da ita to idan ka kawo mata kai ka nemi lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to shi ma sai an rubuta maka lada a kai wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi wa ana bi mas'ud al-Badri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala alihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu sadaqatun muttafaqun alaihi na'am wa ana abi mas'ud al-Badri radiyallahu an wannan hadisi shi kuma an amso shi daga baban Mas'ud shine uquba dan amr al-ansari mutumin madina al-badari Allah ta'ala ya kare yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal shi kuma ya jiyo daga jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqa wato idan mutum ya ciyar da wata ciyarwa ya ciyar da wani abinci ga iyalinsa ya ɗauki abinci ya baiwa iyalinsa ya hata sibuwa yana mai neman lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wannan ciyarwa da zai yi wa iyalinsa da Allah ce fahiya lahu sadaka fahiya wato wannan ciyarwar da ya yi wa iyalinsa sadaqatul lahu za a rubuta mai ladan sadaka sadaka ce ta musamman gare shi zuwa ga wannan matar tashi kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai amshe ta da hannunsa na dama ya tare ne mai ita wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يموت حديث صحيح رواه ابو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعنى وقال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته na'am wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma wana hadisi an amso shi daga abdullahi dan amr dan as Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa amr ibn al-as abdullahi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kafa bil mar'i ithman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ishi mutun laifi mai girma an yi bayya man ya ƙutu ya tozartar da wanda nauyinsa yake kan shi na ciyarwa ya tozartar da wanda wajibi ne a kan shi ya ciyar da shi ya zamanto ya ƙi ciyar da shi ya dinga yawo yana terere a wajen jama'a to wannan ya ishi laifi mai girma duk wanda ya zamanto manyan zamu hukutuhu wanda ciyar da shi ta kama shi to ya tozartar da shi wannan ya ishi mutum laifi mai girma wannan hadisin sahihun hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud al-imam abu dawud suleiman ibn al-ash'ath as-sajistani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito wannan hadisin wa ghayruhu da wani sa irin sa al-imam al-hakim wa rawahu muslim bi- fi sahihihi bi ma'anahu al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa sahihi amma bi ma'anahu da ma'anar wannan kin hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda Abu Dawud ya rawaito shi yace shi kuma kafabil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu manzo Allah yace ya ishi mutun laifi mai girma an yahbisa ya danne abinci amman yamliku qutahu ga wanda ya mallaki ciyar da shi wanda ciyarwar shi a hannunsa take ya danne wannan abincin ya kidoka ya bashi ya azabtar da shi ya ta gana mai wahala tun da yana ɗan kilo saba'in ya koma ɗan satin ya koma ɗan hamsin da biyar ya koma ɗan hamsin ya dinga yin ƙasa to wannan ya ishi mutum laifi mai girma na'am فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يشبه العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا na'am متفق عليه wa an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi shi kuma an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal abu huraira yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yini wanda bayin Allah suke wayar gari a cikin wannan yinin ba wata rana wanda bayi suke wayar gari a cikin wannan rana illa malakani yanzilani face dai mala'ikai guda biyu suna saukowa daga sama wannan kowace rana tunda aka halitta duniya har ya zuwa ranar tashin alkiyama da Allah sallallahu alaihi wasallama ce face dai mala'ikai guda biyu suna saukowa daga sama idan suka sauko su wuni suna ta addu'a su kana ta- suna ta addu'a fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su addu'ar da yake shine Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya ubangiji duk wanda yake mai ciyarwa duk wanda yake mai ciyarwa ya Allah ka bashi kammacin abin da yake ciyarwa duk wanda yake ciyarwa Allahumma a'ti munfiqan ya ubangiji ka baiwa wanda yake ciyar da dukiyarsa cikin hanyarka Allah ka bashi khalafan iwadan kambacin abin da yake ciyarwa din kambacin abin da ya kashe to Allah ka maimaita mai a cikin dukiyar shi sannan kuma ka saka mai albarka a cikin ta yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kina wannan shine addu'ar da mala'ikan da yake kowace rana duk wanda yake mai ciyarwa to mala'ika yana ta mai addu'a Allah ya mayar mai da kambacin abin da ya kashe a cikin dukiyar shi wa yaqulu al-akhar shi kuma mala'ikan ɗaya kullum addu'ar da yake da safe da rana da marece da dare shine Allahumma a'ti mumsikan talafan ya ubangiji duk wanda yake mai kankamo shine musik duk wanda yake mai rikewa ni'imarka ni'imar da ka mishi baya bayar da ita baya raba wa talakawa ya ubangiji shi kuma a'ti talafan ka gada mai hasara da hallaka a cikin dukiyar shi ya zamanto yana tara dukiyar amma baya ganin wato yawanta ya zamanto yana tara dukiyar amma baya jin daɗin moruwa da ita ya zamanto yana tara dukiyar amma ba bambanci tsakankanin shi da wanda baya da dukiya ya zamanto yana tara wannan abun amma ba bambanci tsakankanin shi da wanda baya da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisi shi ma an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aliyadul uliya khairun min aliyadis sufula manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hannu na sama hannun wanda yake ɗauka wanda yake ɗauka ya bayar khairun min aliyadis sufula ita ce mafi alkhairi ita ce mafi ficiya daga hannun na ƙasa ita ce hannun wanda yake mekawa ya amsa manzo Allah ce wabda abi man ta'ul idan ka tashi zaka ciyar ka fara ciyarwa ga wanda nauyin shi yake kanka ga wanda ɗawainiyarsa take kanka to ka fara ciyar da shi wabda abi man ta'ul ma'ana wabda abi man yajibu alayka nafqatuhu ka fara ga wanda nafaqatuhu ciyar da shi take zamantowa wajibi a kanka wa khairu sadaqati ma kana an zahari ginan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mafificiya daga cikin sadaka sadakar da tafi kowace sadaka lada a wajen Allah ita ce ma kana an zahari ginan sadakar da ya zamanto an yi ta bayan an wadatu a gida bayan an ci an ƙoshi a gida sannan kuma ɗauka a bayar a titi wa man yasta'fif yu'iffahu Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya nemi ya kare kanshi daga roƙon abin da yake hannayen mutane ya zamanto ya kare mutuncin shi baya ƙasƙantar da kanshi a wajen mutane ya je ya zubar da hawayen shi a kafar gidan wane ya zubar da hawayen shi a kafar gidan wane to ya kare mutuncin shi yu'iffahu Allahu Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi da kamiya mutuncin nashi Allah ta'ala zai toshe mai talaucin nashi sannan kuma ya wadatar da shi daga bukatu na halittu gabaki ɗaya wa man yastaghni yughnihi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya nemi ya wadatu da abinda Allah ta'ala ya bashi ya dangana da abinda Allah ta'ala ya hore mishi bai zamanto ba yana hangen dukiyar wani yughnihi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala zai arzuta shi wadatar zuci ya zamanto ya fi waɗansu masu wadatar ma wadatuwa saboda zaka ganshi da farin ciki da walwala da annashuwa da shiga mai kyau da fara'a da sauransu amma waɗansu wanda sun tara dukiyar ba sa irin waɗannan ɗin wani hadisi al-imam al-bukhari rawaito shi wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik